والعافي لما سبق الناس من الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداده العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا في العلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن أولادك ما علمتني فارزقني إليه إلا إليك ولا تلقني يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين
بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه ليس في جهنم مثوى للكافرين Allah ce faman azlamu wane ne mafi zalunci istifhami ne inkari ai la ahada azlamu ba wani mafi zalunci mimman kazaba ala Allah fiye da wanda ya karya ga Allah nisbati shariki da jingina abokin tarayya ga Allah wani wani da jingina ɗa ilai zuwa ga Allah wanda ya ce Allah yana da wani abokin tarayya ko Allah yana da ɗa wannan ba wanda ya kai shi yin ƙarya a cikin masu ƙarya a rayuwar duniya wa kazzaba bi sirki sannan kuma ya ƙarya ta gaskiya shine alqur'ani in ja a wuya yadda alqur'ani ya zo mana Allah ce alai da fi jahannama masawacin kafirin shin wai a cikin jahannama babu makoma ne ga kafirai har suke jinjina wa Allah abin da bai faɗa ba bai jinjina wa zatinsa ba ai bala haka ne akwai makoma da ta tabbatar ga kafirai a cikin wutar jahannam na'am والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون na'am wannan ne ja a cikin Allah ya ce mutumin nan da ya zo da gaskiya huwan nabi shine annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ittifaqan babu sabani a wajen malaman tafsiri allazi ja'a bi sidqi manzon Allah yake ne wa saddaqa bihi da kuma wanda ya gaskata shi anan aka ce humul mu'minu wa sunul mu'minai amma a wani kauli aka ce sayyidina Abubakar ake ne manzon Allah shine allazi ja'a bi sidqi wa saddaqa bihi wanda ya gaskata da shi kuma shi da sayyidina Abubakar lokacin da aka isra'i da miraji da manzon Allah ya dawo garin wato gari ya waye yake ba da labarin lokacin da abubakar baya nan abu jahali da ya ce yanzu wannan abun da kake faɗa za ka iya gaya wa mutane ce zan gaya wa mutane tun da ya faru kuma Allah ya umarce ni na faɗa to sai dai ya samu sanin abubakar kafin ya ji labarin ya ce masa yau mutumin da ya zo da wani labari ko kai ba za ka gaskata shi yace in dai shi ya faɗa to ni na yarda mutumin da yake zuwa mana da labari daga sama balantana da kace ya je a baitul maqdis a dare da yace ai ya ce ya je saman mu yace in dai shi ya faɗa to ni na gaskata shi sai na abubakar a bakin abu jahil ya fara jin ba labarin da ra'ayi da miraji kuma ya zuka ya gaskanta tun kafin ya ji a bakin manzon Allah saboda haka wasu malaman da biyu suka ce wata daɗa biyu a yau sai na abubakar ake nufi saboda haka ne ma imamu musiri a cikin albulgar ka sai ban manzan Allah yake cewa fasirku tilgari wasu diko na biyar ma muhim ya ƙulu na ma tilgari min arami yake fasirku tilgari gaskiya ce a cikin wannan kogo na jabalu sau lokacin da manzan Allah da na abubakar suka shiga wannan kogo to yana nufin manzala shi ne asirku saboda wallazi ja a bisiliki sai ya yi wato tashbihi baliki maimakon ya ce manzan Allah shi ne annabi da sidiki sai ya ce shi ne ma gaskiyar siddiku da mai yawan gaskantawa shi ne sai na abubakar shi ma yana cikin wannan kogon shi ne shi ne wa saddaka bihi dan yari ma kafirai ba su gansu ba wahum yaquluna kafiran maka suna cewa ma fi gari min irami ai a kogon ba wani mutum ma alhali kuma suna cikin kogon saboda haka wasu malamai suka ce wa zaddaka bihi sun na abubakar ne allazi din nan da aka ce wallazi da a bisidiki wa zaddaka bihi bi ma'ana allazina ulaika waɗannan wanda suke gaskanta manzon Allah humul muttaqun sun masu kiyayewa a shirka kafirci ba na su ne masu tsoron Allah suna barin yin kafirci da kuma ya sha'u لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين Allah ya ce lahum ma ya sha'u na inda rabbihim su wannan almuttaquna masu tsoron Allah masu barin shirka duk abin da suke so na jin daɗi da ni'ima a ranar tashin alkiyama ya tabbata lahum gare su inda rabbihim a wajen ubangijinsu zalika jazaa'ul muhsinin wannan shine sakamakon masu kyautatawa da anfusihim da kawunan su wanda suka kyautatawa kawunan su bi imanihim a dalilin imanin da suka yi da ubangijinsu wancan aya da Allah ya ce fa man man kazaba ala Allah ma musawatu wa min jumlatil kadhibi ala Allah yana daga jumlar yi wa Allah ƙarya ba wai ka yi wa Allah ƙarya kaɗai ka jingina masa abin da bai faɗa ba na abokin tarayya ko na ɗa a ya ce alkazibu ala rasuli yin ƙarya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma yi wa Allah ƙarya ne da an ya kula masalan misali mutum ya ce ƙala rasulullahi kaza ya ce manzo Allah ya ce kaza au haza shar'u ko wannan abin da nake kai ko nake faɗa shari'ar manzon Allah ne wal halu annahu lam yakun qalahu alhali kuma manzo Allah bai faɗi wannan maganar ba wa lam yakun shara'ahu abin da yake shari'ar zake ba manzo Allah ne ya shar'anta ka ba wannan ma yi wa Allah ƙarya ne saboda dama manzo Allah ai wa ma yatuqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha duk abin da ya faɗa daga Allah ne to idan bai faɗa ba kace ya faɗa kamar ka ce Allah ne ya faɗa inda manzo Allah baya fadin abin da Allah bai umarce shi ba shi yasa ma ya tsayawa man kazaba alayya bi ta'ammidan fal yatabawwa maq'adahu minan nar zala da duk wanda ya mun ƙarya da gangan ya san ba ni na faɗa ba yake ni na faɗa ko ko ya san wanda ya faɗa ya biyo abunsa ya san ƙarya yake mun shi ma ya hakaito ya faɗa ya san ƙarya ne to lalle ne ya tanadi mazauninsa a cikin wuta saboda yi wa manzo Allah ƙarya kamar kai wa Allah ƙarya ne to Allah sai ce yukaffiru Allahu anhum aswa allazi amilu يكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون الله سيد يكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا wannan lamun din muta'alliqun bi ma'zufin ay yassara Allah lahum zalika Allah ya sauwake musu wannan yin imani da bin tafarkin Allah bi yukaffira Allah anhu domin Allah ya sankare musu azwa allazi amilu mafi munin abin da suka aikata wa yajziyahum kuma ya saka musu ajrahum ladan ayyukan su bi akan allazi kanu ya'maluna da kyakkyawan abin da suka kasance suna aikatawa a bilalali ya ce aswa'u wa hasanu a wannan aya da aka ce mai kafir Allah aswa allazi mafi muni kamar afdalu tafdili ne aswa'u da ahsanu mafi muni shine aswa'u asu shine mummuna al aswa'u mafi muni sannan al hasanu shine kyakkyawa al ahsan shine mafi kyau to yace wannan kalmomi guda biyu aswa'u da ahsanu bi ma'ana as-sayyi wal hasan suna ma'anar as-sayyi mummuna ne wal hasan da kyakkyawa wannan na farko Allah zai kankare musu mummunan abin da suka aikata ƙarami da babba saboda sun tuba sun bi Allah kuma zai musu sakayya a hasanin ba'ala da alhasan kyakkyawa da abin da suka aikata domin idan aka ce aswa'u kawai za a kankare musu to wanda bai kai shi muni ba shi ba za a yafe ba kenan an yafe mafi muni to wanda kuma bai kai shi muni ba shi yana nan kenan ko an musu sakaya da ahsanu mafi kyau to sauran da suka yi mai kyau wanda ba shi ya fi kyau ba shi ba za a musu sakaya da shi ba kenan saboda haka yace aswa'u da ahsanu bi ma'anar sayyi'i wal hasan ya zo da ma'anar mummuna ne da kyakkyawa sai ma'anar za ta zama mai kafir Allah ya aminu a tuwa allazi aminu Allah zai musu zai kankare musu mummunan abin da suka aikata sannan ya musu sakayya da a hasanar kyakkyawan abin da suka kasance suna aikatawa alayhi sallahu أليس الله بكافٍ عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد Imam ومن Bukhari يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام نعم أوجه آية إذا مساوية قول بمعنى السيد والحسن أي فأفضل التفضيل وفأفعل التفضيل والنفيل لا تفضيل ليس على باجه في زمن تو أباب السبع التي في قدم yace wa huwa jawabun amma yuqalu wannan amsa ne da malam ya kawo yace imanan sayi wal hasan ga abin da ake tambaya cewa mukuta zawo abin da wanda yake hukuntawa fa annahu yukathiru anhum al-aswa faqat Allah yana kankare musu mafi muni ne kadai wa yuda zauna ana mun sakayya ne alal ahzan abu mafi kyawu bakan kadai ya nuna kamar wala yukathiru anhum sayyi'a ba zai kankare musu mummuna ba sai dai mafi muni wala yuda zauna alal hasan ba za a musu kyakkyawa sakayya da kyakkyawa ba sai dai mafi kyau to alhali kuma ba haka ake nufi ana nufin dukkan mummunan za a shafe musu dukkan kuma wani mai kyau da suka yi karami da babba za a musu sakayya a ranar lahira sai Allah ya ce a dai sallahu bukatun abdahu shi yanzu Allah bai kasance yana isar wa bawan sa ba shine Annabi sallallahu alaihi wasallam shine abdahu anan ai amsa dai ba la Allah yana isar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan sharri masu sharri da kuma kafircin kafirai ويخوفونك الهالي كافرون مكة سنة تقول كده يا رسول الله الكتاب له zancen ana yin ne da manzon Allah wannan kafin kitabi din yana magana da manzon Allah ne can kuma an yi magana da gaiba alayhi sallahu bi kafin abdahu ba sai alayhi sallahu bi kafin anka ba sai aka ce bi kafin abdahu nan kuma aka ce wani kawai naka suna tsoratar da kai lillazina min duni da waɗanda suke koma bayan Allah su ne gumaka ai suna cewa da katulu ai gumakan da yake faɗin baƙaƙen maganganu akai wata ran sai sun kashe shi auta ka gwanu ko sai sun haukata shi sun shafe shi ya haukace to shin ubangijin ka bai isar maka ba dukkan wani abu da ke tsoratar uwa gare ka ya rasulallah sai Allah ya ce wa mun yi bilillah duk wanda Allah ya batar bai shirya da shi ba bai nuna masa hanyar shirya ba ba ma da wani minhajin bayi da wani wanda zai shirya da shi wa man yahdi Allah duk wanda Allah kuma ya shiryar ba ma da wani minhajin bayi da wani wanda zai fatar da shi shirya da fata duka a hannun Allah su alaysa Allah bi abidin intiqami shin ubangiji Allah bai kasance bi abidin mabwayi ba ai galibin da rinjaye ala amri lamarinsa intiqami kuma bai zaman to ba abokin azabtarwa ga kafirin bin adahi ga abokan gabansa amsa ai bala Allah ya kasance mabuwayi kuma mai azabtarwa ne da wanda suke makiyan su da kafirai wala in sa'altahu ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بدور هل هن كاذبات هل هن كاذبات ذره أو أرادني برحمة هل هن ميقات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون نعم. Allah ya ce wala in sa'altahum Allahu la muqatil wallahi ya rasulullah in ka tambayi kafirai kace man khalaqa samawati wal arda wa ya halitta mai da kasai la yaqulunna Allah wallahi za su ce Allah ne ba su saba jinjina halittar mai da kasai zuwa ga gumakan su ba in da cewa Allah ne ya halitta mai da kasai kuntu kace musu a fara'aitum kubani labari ma ta dukuna ai ta abuna abubuwan da suke bautawa min duni la kuma bayan Allah na gumaka in arada ni Allah bi durri in Allah ya nufe ni da wata cuta hal hunna kashifatu durrihi shin waɗannan gumakan za su yaye cutar da Allah ya jarrabe ni da ita amsa ne la ko da ba su faɗa ba dai ba su da amsa da ta wuce wannan au ko kuma arada ni bi rahmatin Allah ya nufe ni da wata rahama lafiya da wadata da arziki hal hunna muntiqatu rahmatihi shin waɗannan gumakan za su iya rike wannan rahamar ta Allah da ke saduwa gare mu saboda sun rike sun hana ta sadu da ni amsa dai la gumaka ba su da ikon da su rike rahamar Allah in yayi wa bayi wa bi qira'atin bil idafati fihi ma ita take ta mu qira'a a cikin wata qira'a akwai idafa fihi ma a cikin su kashifatu mudafun durrihi mudafun ilai mumtikatu مضاف لرحمته مضاف إليه إذا كتاب قراءة ولا قراءة تابو لتنوين كنا هل هن كاشفات ضره وهل هن ممسكات رحمته خاص قراءة تهبط كنا فما تابو قراءة تابو لإضافة ليه ممسكات ضره كاشفات ضره ممسكات رحمته ولا قراءة ورف كنا shi ne mala yake shara a nan wajen kira'atin idafatin fihima cikin waɗannan sunaye kashi fasu da kuma mumtika su wani ka ce hasbi Allah Allah ya isar mini a kan gumakan da kuke tunanin za su iya cutar da ni dama ya ce a ne Allah bi kafin abu da hu ka ce hasbi Allah Allah ya isar mini komai alaihi ya tawakkalul mutawakkilun al-mutawakkiluna masu dogaro يتوكل سنا دوغلو عليه ga Allah ay yasqul wasiqun al wasiqun masu amincewa yasqu suna amincewa ne da ubangiji qul ya qawli قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويهل عليه عذاب مهين
na'am Allah ce kul ya qaumi malu ala makalatikum ka gaya musu ya rasulullahi ka ce ya qaumi ya ku mutane na na makka imalu ala makalatikum ku yi aiki akan halinku da kuka saba na bautar gumaka makalatikum ma'anasa halatikum halinku da kuke yi na bautar gumaka to ku ci gaba da aikin ku na bautar gumaka inni ajibu ni ma mai yin aiki ne ala halati abu halina na bautar Allah فسوف تعلمون من سبيل ذاك سني wannan tsoratarwa ne da Allah yake wa kafirai je ku ci gaba da bautar goma kanku ni ma na bauta ubangiji na shi kadai in an je lahira da sannu za ku sani waye yake kan gaskiya waye zai shiga rahamar Allah waye kuma zai shiga azaba na'am
إنا أنزلنا
fa sawfa ta'lamuna to muna aya ne ta mana yake kira'a ce daban fa sawfa ta'lamuna man yati azabun yukhzi da sannu za ku sani ni da ku man yati azabun waye wanda azaba za ta zo masa yukhzihi da zai kaskanta shi wa yahillu alaihi azabun muqimun kuma azaba madawwamiya za ta jidar masa in an jira nan lahira azabun muqimun huwa azabun nar shine azabun wuta وقد أخذاهم الله وإيقا الله ya kaskanta kafiran maka bi badalin tun a yakin badar kafin ma a je lahira Allah yana ba da labarin su sauka ta alamuna man ya ji azabu yukuzi azabu duniya ake ne tun ma kafin a je lahira sannan da aka ce wa yudu alai azabu mukimi ita ce azabun lahira azabu yukuzi shine azabar kisa a badar azabu mukimi shine kuma azabar jahannama a ranar lahira نعم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق مم.
فمن اهتدي فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها
نعم وما أنت عليهم بوكيل نعم الله يشي إنا أنزلنا عليك الكتاب يا رسول الله lalle cewa mu mun saukar da littafi a gare ka bin nasu kuma domin ka isar da shi ga mutane bil haqqi kuma da gaskiya ai musaddiqun bi anzala fa mani ka da duk wanda ya shirya ya bi abin da ka zo da shi na shirya to fa li nafsihi wannan amfanin shiriyar ya kasance ne da nafsihi ga kansa ai fa li nafsihi ihtida'uhu ihtida'uhu shiriyar tasa amfanin shiriyar da nafi ga kanka ne ba abin da zai ƙari Allah ko ya rage shi dan ya shirya ko ya ki shirya wa man dalla wanda kuma ya bata ya ki shirya fa inna ma yadullu alaiha masifar batan nan tana karewa ne alaiha ga kan nas wa ma anta alaihi wakili kai din ba wakili ne mai tilastawa ba alaihim gare su fa tajburahum balana ka tilasta musu alal huda akan shirya imamu sawu yace hada tasriyatu lahu wannan sanyaya zuciya ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah yake wal ma'ana ma'anar wannan aya laysa hudahu bi yadika ya rasulullah shiriyar ka fa ba a hannunka take ba wala fi damanaka ba a cikin damanarka take ba hatta ta tsahurahum ballantana ka tilasta musu wa tajburahum ka tilasta musu alaihi akan sai sun shirya wa inna ma huwa bi yadina ma'ana Allah yana faɗa shiriyar a hannunmu take fa in shi ina abqainahum ala ma hum alayhi min al in muka so za mu bar su mu kyale su akan abin da suke kai na bata in mun so kuma mu shirye su saboda haka kai kamar dai wa ma alayka illa al-bala ba abin da ya wajaba gare ka illa ka isar da sako kawai amma batun shiriya yana hannun Allah Allahu tawakkala anfusa الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها نعم فيمسك التي تقي عليها الموت ويرسل الرسل إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تكن في منامها الله يتوفى الأنفس Allah shi ne yake karɓar rayuka shi na mautiya a lokacin mutuwarsa duk wata rai da ta mutu ta ɗan adam ce ko ta aljani ne ko ta dabba ko ta ƙwaro dabba tudu ko ta ruwa in ta mutu Allah ne yake ɗaukar wannan rai a nan Allah ya yi magana ne a babin haƙiƙi a hakika Allah shi zai ka ɗaukar rai amma a majazi kuma yana cewa kule ta wafakum malakul mautu lati wukila bihi a wata aya Allah ya ce mala'ikan mutuwar nan da aka yi cuta muku ya tawaffakum shi ne yake ɗaukar rayukan ku. a wata aya kuma ya mala'ikan ma ba guda ɗaya ba ya tawaffatu rusuluna da kadunmu su ne suke ɗaukar rayukansu da duka wannan ababun majazi ne amma a hakika Allah shi ne yake ɗaukar rayuka. Allahu ya tawaffal abuta hina mautiya shi ne yake ɗaukar rayuka a lokacin mutuwarsa. Bi ma'ana duk lokacin da adali ɗan adam ya zo to Allah da zata da yake ɗaukar wannan ran. Wallati lam tamut ay wa tawaffal lati lam tamut fi manamiha kuma Allah shi ne yake ɗaukar rayuka ran wacce bata mutu ba mutuwa ta hakika shi yake ɗaukar ran fi manamiya a cikin baccinka da wanda ya mutu da wanda ya yi bacci duka rayukan suna wajen Allah ne ai ma'ana ya tawaffaha Allah ne yake ɗaukan wannan rai na mai bacci wakatan nomi a lokacin baccin wanda ya mutu ma ran Allah ne ya ɗauke shi yana wajensa wanda kuma bacci ya yi ruhi ya fita a jikinsa ya bar masa numfashi shi ma ran yana wajen Allah ويمسكوا التي قضى عليها الموت sai Allah ya rike wanda ya hukunta mata mutuwa dan da Allah ya hukunta mata mutuwa a wannan baccin to Allah sai ya rike ta wanda fa banda waccan da aka ce ta wafal a muka shi na motiya ita wacce Allah ya karɓe ta a baccin to in a cikin baccin Allah ya hukunta mata mutuwa to yumsikul lati qada alaiha al-maut sai ya rike wacce ya hukunta mata mutuwa sai kaji ana ai an kwanta da wani amma ba a tashi da shi ba lokacin da ya kwanta lafiya sakalau wani kila ma har ana ganin ya fi kowa lafiya to amma da yake Allah ya hukunta masa mutuwa a wannan kwanciyar sai Allah ya rike ran ba zai dawo cikin sa ba sai dai a wayi gari babu shi wa rusulul ukhra kuma Allah yana sako ɗaya ran wanda bai hukunta masa mutuwa a cikin baccin ba ila ajali musamman ita ma zuwa wani lokaci ne abun ambato ba da wama za ta yi a duniya ba za a sako ran mai baccin ne zuwa wani lokaci abun ambato ai waqati mauti ya ita ma lokacin mutuwa ta ta hakika wal mursilatu laftar tamizi wanda aka sako ta dawo jikin mai baccin nan rai ne na attamizi rarrabewa da watsakewa in mutum yana bacci bai san me ake ba to amma aka sako masa da ran ya dawo kuma sai ya dawo ya watsake ya san me yake yi ya san me ake bane tamqadu duniya nafsul haya eh lannan ta rayuwa ba rai ta bacci da aka ɗauke ba tabqa tana wanzuwa biduniha ba tare da waccan ran bacci da Allah ya dauka ba idan bai hukunta mata mutuwa ba Allah kamar wani ya nuna ma ran da adam din kamar guda biyu ne ko ran dukkan halitta guda biyu ne lokacin da kake bacci duka guda biyu Allah zai dauke su ran bacci da kuma rai na rayuwa din to wanda aka hukunta masa mutuwa sai a rike duka biyu da ransa na bacci da ransa na rayuwa wanda kuma ba a hukunta masa mutuwa a wannan baccin ba dama waccan ita tana nan a gangan jikin sai a dawo masa da wannan nafsu tamizi rai wanda take wanda take watsakar da shi ya san halin da yake ciki tabqadu duniya nafsul hayat ita wannan rai ta rayuwa tana wanzuwa ba tare da wannan ba a lokacin da yake bacci imamu sawi a wannan gaba ya ce ai ya kadudul arwaha inda huduri ajaniya ya ce Allah ya kawo abu da yin mautiya Allah yana ɗaukar rayuka ne lokacin halartowar ajalinta ko da a cikin bacci ne fannafsu wa ruhu shay'un wahidun ala tahqiqi anan imamu sawi ya ce da rai a ruhu kenan da kuma annabtu shi ma rai a Hausa wahidu duk abu ɗaya ne Allah ta hakiki a hakika wa zalika alqabdu zahiru kuma wannan ɗaukar rai da Allah yake magana na zahiri ne da haisu yan alimu tamyiza wal ihsasa da yanda mutumin da ya kwanta bacci yana rasa tamyizi rarrabewa a halin da yake ciki wal ihsasa da kuma sanin wannan hali yake ciki duk zai rasa inda bacci ne nauyi ya ɗauke shi wa ba'inan sannan a batini kuma shi ma yana rasa wannan tabyizi da kuma ihsasi ya haifu san adimul hayati wal nafs wal haraka yanda yake rasa ko ake rasa rayuwa ta hakika da kuma rai na hakika da kuma motsi na hakika aulu da yake wa tawaffa allazi lam fi manamiha ashara bi zalika ila annal mawsul ma'dufun ala al-abd مسلم عليه يتوفى والمعنى يقبض الأرواح التي لم تحضر آجالها عند لونها ظاهرة هنا نفهم ألا أنا أوكا لا يكا وأن أدم أنت بيزوبا لوكا تنبتشنك ظاهرا أما أوكا لظاهري بنباتي لما بحيث ينأدم التنميد والإحساس yayin da mai baccin nan zai rasa sanin halin da yake ciki da kuma dukkan wani motsi da yake yi ba zai iya sanin me yake yi ba la batinan amma ba wai a baɗi ne ba fa inna hayata wan nafsa wal haraka baqiya asalin rayuwarsa ta haƙiƙa da ransa na haƙiƙa da motsinsa baqiya tana nan a tare da shi tunda mai bacci yakan iya yin juyi amma sai dai in bacci ne ne bai san yayi juyin ba har yakan iya yin wani tumbatu amma kuma bai san yayi ba wannan a zahiri asalin wannan ruhin yana nan amma kuma asalin ran nasa yana wajen Allah waliza domin haka ne arafun nauma arafun nauma malamai suka yi ta'arifin bacci لأنه فترة طبيعية وتينكي واكي تهالين لمتين يكي إيا وضعكي ويسمي يكي أما نتبيع تهدم على الشخص سكتي تنا أبقو ومثل قهرا عليك للجايش تمنع هواسه الحركة ذات هذا سمنسا da abin da ya saba yi motsi wa aqalu wal idraka ta hana lansa a idraka dukkan abubuwan da da yake yi wa amma fi halatul yaqabati amma a halin da mutum yake farke fa ruhu salatu fil jasad zahiran wa batina ran yana naso yana nacewa a cikin jiki zahiri da batini li'anna jismul labibun domin shi a ruhu jiki ne lallauta shafafu wanda ba yi da kauri ko wani abu da zai iya masa shamaki mustabikun wanda yake karɓe bil ajsami da jiki alkasiba mai tuhu na dan adam istibaqul ma'i bil uli irin karƙewan ruwa da yake a jikin itace al'aqdar kori duk danyen itace akwai ruwa a jikinsa kuma ba za ka iya raba ruwan nan da itacen ba ba za ka iya raba itacen da ruwan ba sai lokacin da itacen ya bushe to haka nan ruhi yake a jikin dan adam in dai yana tare da nito a karke shi a cikin wannan ciki ishtibakan ma'i bil udil akdar alahi ati jasadi sahibiha abu sakamannin jikin ma'abocin wannan ruhi wakila maqabuha aka ce gurin zama a ruhu shine alqalbu zuciya wa shu'a'uha amma kyalkyalinta muqawwimu lil jasadi shi kuma yana gamewa dukkan jiki amma mazauninsa a cikin zuciya ne kasham'atil ka'inati wata da'aniya suka ce kamar misalin kendir ne da ta kasance a tsakiyar ƙwarya mizu jajin amma na tangara da ma'ana kwano na gilas kenan a kunna kendir a tsakiya kuma a rufe murhun da kwanon duka na gilas ne kaga asalin inda kendir yake fitila tana cikin wannan azujaj din amma kuma harcensa ya nashe dukkan wannan gilasin har ma yana haska abin da yake wajen gilasin to haka ma'anar ruhi yake mazoninsa a zuciya amma yana nashewa dukkan jiki na dan adam fa asluha fi wata tsaye asalin candle din yana cikin tsakiyar wannan tangaran din wa nuruha amma hasken da kuma sarin mai tafiya ne ko mai nashewa ne fi jami a jizai cikin baki ɗayan yankokin wannan gilas ko wannan kwalba da aka sa fitilar a ciki to haka misalin ruhi yake mazauninsa zuciya amma kuma yana lashewa dukkan jiki na ɗan adam to idan Allah idan mutum ya kwanta barci to Allah sai ya ɗauke na asalin na zuciyar amma sai ya bar wannan mai hasken a jikin da shi yake motsi yake numfashi yake yin juyi amma bai san yana yi ba in kuma Allah ya nufi ya ɗauke ransa gaba ɗaya sai ya ɗauke na zuciyar da kuma wanda yake nashewa wannan jikin gaba ɗaya sai ya zama abu a yi gari sai a ce ai wani ya rasu ba a tashi da shi ba wa yusul ukra ila ajalin musamma Allah yana sako ɗaya ran wanda bai hukunta mata mutuwa ba ila ajalin musamman zuwa wani lokaci abin ambato illa fi zalikal mazkur lalle cikin wannan abin da aka ambata da ayatin wallahi akwai ayoyi da lalatu masu nuni da kudurar Allah da kadaituwar Allah amma fa da kawai ya tafakkaru da mutane da suke da tunani fa ya alamu da su ne kadai suke iya sanin Allah al-qadir ala zalik lalle ubangiji da yake da dukkan wannan ya rike rayuka ya sako wacce ya so kuma ya rike wacce ya so qadirul lalle yana da iko alal ba'si abu tashin mutane da sun mutu wa ƙureshu amma ƙureshawa da ake karanta musu wannan alƙur'ani a wannan lokaci lam ya tafakkaru fi zalika su ba sa tunani cikin wannan ganin ya kawai ɗabi'a ce a cikin bacci kawai mutum in ya gaji ya kwanta yi bacci in ya tashi shi kenan ba sa yin tafakkuri cikin wannan na'am
أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون نعم أم اتخذوا من دون الله شفعاء أم خوف وبل بهكذا اتخذوا من دون الله دكاترة مكة sun rike ala shufa'a masu ceto min dunillahi koma bayan Allah su ne gumaka ai ali hasan sun rike allolin su gumaka da suke bautawa to fa a'a su ne masu nufi ceto inda Allah a wajen Allah bi za a yi a riyan kawo in an ka tambaye su me yasa su tunda kun yarda Allah shi ya halicci sammai da kalsai kuma kun yarda shi ya halicce ku to me yasa kuke bautawa gumaka sai sai ai mun rike su ne domin su cece mu a ranar lahira a wajen Allah ko kuma su kusanta mu wato a wajen Allah ma na abudu humu illa li qalbu na ila Allah zulfa da kullu ka gaya musu ya rasulullahi a walau kanu la yamlikuna shay'an a shin yashfa'u yanzu guma kan nan za su yi ceto walau kanu ko da sun kasance la yamlikuna shay'an ba sa mallakar komai min shafa'ati na ceton wa gairiya da watanta ba za su iya mallaka muku ko da ruwan sha ba za su iya ba ku ba in kun yi jinya ba za su iya ba ku magani ko waraka ba ballantana ceto a ranar lahira ko da ba sa iya mallakar komai haka za ku ci gaba da rubar su a matsayin masu yin ceto gare ku inda Allah a wajen Allah wala ya nuna ko da ba sa hankaltar annakum cewa ku ta abu nuna kuna bauta musu wala zai zalika wala wani wannan duk ba san me kuke yi ba shike na ka za ku rike su ku ce za ku cece ku a gaban Allah amsa dai la bai kamata ne mai hankali ya yarda da wannan ba abin da shi kansa bai iya mallaka kansa komai ba kuma ka sai shi ne zai mallaka maka ceto in an je wajen Allah duk da kuma suna inkarin tashin alkiyama da hisabi da kuma ranar lahira ne قل لله الشفاعة جميعا قل لله الشفاعة جميعا
نعم له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون
قل كتابت يا رسول الله لله الشفاعة جميعا في ceto din na Allah ne jami'an baki daya ai huwa muktasu biya Allah shine yake banta da ceto fala shafa'u ahadun ba wani da zai yi ceto illa bi iznihi sai da izinin Allah ba wai ceto aka kore gaba ɗaya ba amma dai ba za a yi ceto ba sai Allah ya ba da izini domin lahu mulku samawati wal ard mallakar sammai da kasai duka na Allah ne kuma ilai ku da wani sannan kuma zuwa gare shi ne ake biyar da ku a ranar lahira imamu sawo yake kaulu huwa muktasun biya Allah shi kadai ne yake banta da ceto wannan jawabin amsa ne da malam yake bayarwa amma yuqalu ga abin da ake faɗa muqtadil aya abin da wannan aya take hukuntawa a zahiri kamar tana hukunta nafin shafa'ati ko ne wance ko ne kwata kwata min gairihi ta'ala daga wajen wani Allah ta'ala kamar tana nuna duk wani wanda ba Allah ba to ba zai ceto ba a ranar lahira ma Allah tare da cewa kuma qarja fil akbar ya zo cikin hadisai ingantattu cewa innal lil anbiya wal ulama wa shuhada shafa'ati cewa lalle annabawa da malamai da shahidai za su yi ceto gashi kuma Allah ya ce kullillahi shafa'atu jami'a ka gaya musu dukkan ceto na Allah ne kaba ɗaya kuma an ce da hulku samawati wal arabi sun mai dai turja'una kuma hadisai da su sun tabbatar annaba za su yi ceto malamai za su yi ceto shahidai za su yi ceto to fa ajaba sai aka amsa wa wannan mai tambaya da annal ma'ana ma'anar cewa kullillahi shafa'atu jami'a ai la yamliku shafa'ata ba wanda ya mallaki ce sannan illa Allah sai Allah in ba sun mallaka ne Allah shi kadai ya mallaki ceto ba wanda ya mallaki ceto sai shi wa shafa'atu haula amma ceton da waɗancan annabawa da malamai da shahidai za su yi bi izinin bi izinin Allah da izinin Allah ne wa ridahu da kuma yardarsa Allah shi ya mallaki ceton amma idan yi wa bawansa izinin yin ceto kuma zai yi ceto قال تعالى دوما الله تعالى يا فدا a wata aya yace wala yashfa'una illa liman irtaba ba za su yi ceto ba su annaba da waliyai din da su shahidai illa liman irtaba sai dai ga wanda Allah ya yarda a cece shi to ashe za su yi ceton kenan Allah ya yarda a cece ba qawluhu da yake kuma dai turja'una ay turadduna za a juyar da ku ne zuwa ga Allah a ranar lahira ويجازيكم بأعمالكم فإن الله زي ما كنت أخيها لأيكم وإذا ذكر الله
وإذا ذكر الله وحده اسمعت قلوب الذين لا يؤمنون لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون Allah ya ce wa idza zikira Allah wahdahu idan aka ambaci Allah shi kadai wato aka ce la ilaha illa Allah babu abin bautawa da gaskiya sai Allah duna alihatin ba tare da an ambaci gumakansu da aka kore gumakansu aka ce ba su cancanci abota muku ba sai Allah shi kadai ishi ma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirati zukatan waɗanda ba sa ba da gaskiya da ranar lahira su ne kafirai ishi ma'azzat za ta tumanya ai nafarat za ta gudu wani kawazar ta damke ta yi kunci saboda an ambaci Allah shi kadai wai za su kira lalina min duni amma in idan aka ambaci wanda yake koma bayan Allah shi ne gumakan su aka yi wata magana da ta shafi gumaka kuma magana ta zama kamar yabo ne to izahum yayin nan su ya sabbu da sai da suna farin ciki suna murna ai an ai an ambaci gumakan su da kyakkyawar magana ko kuma yabo mai sababin nuzuli yace dalilin saukar wannan aya a karajar abu da muzir an mujahi ta ce an na halar wannan aya ta sauka ne fi kiratin nabi cikin karatun da allah sara sallama ya yi alladini a suratun najmi wata rana ana karatun a suratun najmi a cikin ta akwai ayoyi da suke an naskance su ba a karanta su yanzu yana karatu suratun najmi yadda aka saukar da ita da farko inda alka'abati a wajen ɗakin ka'aba to a ciki wa farhuhum farin cikinsu da suka yi inda zikiri al'aliya lokacin da aka ambaci waɗannan gumaka nasu a cikin suratul najm din akwai inda aka ce aka ambaci gumaka lata da uzza sai aka ce wa inna shafa'atuhum la turja ai ceton lata da uzza ana ƙaunar za su yi ceto a wannan lokaci an ce wasu malamai suka ce waɗannan ayoyi wasu malamai su sun kawo su cewa shaidan ne ya jefa wannan kalma a lokacin da manzon Allah yake karanta wasu lajimi sai su kafirai a kullum su suka ji kamar manzon Allah ya yabi gumakan dama Allah ya ba mu labari a suratul hajji fa yurke shaidanu ba shedan yana jefa wasu kalmomi a lokacin da manzon Allah yake karanta alqur'ani amma fa yantakullahu Allah sai ya soke abin da shedan din ya jefa a cikin zukata da kulluwan mu'minai su kuma kafin wani lokaci sai a bar su da wannan abin da shedan ya jefa musu sai su tsammanin yana daga cikin abin da manzon Allah ya karanta to a wannan lokacin ne sai suka ji kamar an yabi gumakansu na lata da uzza sai suke farin ciki suke murna yau dai Muhammadu ya faɗi kyawawan maganganu a kan gumakanmu na lata da kuza. Shi da nan Allah yake babu labari. Wai za su kira lawa da wani ambaci Allah shi kaɗai ba tare da a'a ba su gumakansu ba to sai zukatan su ishi ma'azar da kunci. Wai za su kira labina min duni amma ambaci ko ma bayan Allah su ne gumaka. Ya za mu yayin da ya san su zai suna farin ciki. Har suna ba da labari a yau ne Muhammadu ya yi gumakanmu. قل اللهم
قل اللهم بادر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة أنت تعفو بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون الله قل اللهم قل كفدي يا رسول الله كتي اللهم يا أبنجي Allahumma nan bi ma'ana ya Allah wannan limun din asalin da ya uli ya ne a farko sai aka shafe shi aka mai da ita ƙarshe ta zama limu kamar da Imam Sawu yace ma'anar qul Allahumma ai altaji'u ila iltaji ila rabbika bi du'a ka fake zuwa ga ubangijinka da yin addu'a wata garu da kankan da kai fa inna wal qadiru ala kulli shay domin shi Allah mai iko ne akan dukkan komai ƙauru da yake ai ya Allah ma'anar Allahumma ana nufin ya Allah ai fa wajifat ya unida an shafe wannan ya unida ita ya din nan domin wancan mi'ara an ka cire ta zai zama Allahu Allahumma an ka cire yumu ya zama Allahu to ya unida ita aka shafe ta wa uwuda anha almimu sai aka musanya ta da wannan mi'arar wa shuddat sai aka yi wa mi'arar shadda ta zama Allahumma bi takuna domin ta kasance ala harfai na bisa harfi guda biyu domin shaddan nan alama ne na mimun din guda biyu ne aka nutsar da ɗaya a cikin ɗaya sai ta zama shadda bi takuna ala harfai ni kal'iwar kamar musanya ne anhu ga ya'ul nida'i shi ma ya'ul nida'i ai harafi biyu ne ya kunne da alifin ya kunna ai harafi biyu ne to ita ma wannan mimu din asalin ta harafi biyu ne aka idgamu mimu cikin mimu sai zama shadda ya kunne da ita ya Allah sai aka cire ta aka kai ta zama mi'ara kuma asalin mi'aran guda biyu ce sai ɗaya ta zama shadda a cikin ta to Allah ya ce kulillahumma ya rasulullahi ka ce ya Allah fa'irar samawa da nama akwai kaddar ya unida kun fatira ɗin guna damu za ku ne mai sugu ai ya fatira samawa ya maƙajin sammai wal ardi da ƙarsai ma'ana fatin shi ne mubdi'u ma maƙajin alimal gaibi wa shahada ya masanin abin da ya kuya da abin da yake bayyane ai ma gaba shi ne algaibu abin da ya kuya a shahada ai ma shi da abin da ake gani shi ne masanin abin da ya ɓuya da kuma abin da yake bayyane an da ta hukumu Allah kai da kake yanke hukunci bai da ibadika tsakanin bayinka shi ma ka rufi yaktali duna cikin abin da suka kasance suna sassaɓawa a cikin samin amurji ne na lamarin addini to ma'anar wannan addu'a shi ne ihdini domin wanda nika kira ne aka yi wa Allah Allahumma ya Allah ya maƙaƙin sammai da ƙarsai ya masanin gaibu da abin da yake sarari kai ne kake yanke hukunci tsakanin bayan ka cikin abin da suka kasance suna sassabawa to kamar ba a rubuta komai ba an yawa Allah kila ne sauran addu'a to sai malami ya kaddara cewa ihdini shine addu'a ya Allah ka shiryar da ni bi maktalafu fihi min alhaqi ga abin da mutane kafirai suka sassaba cikin sa min alhaqi na gaskiya domin kafirai iri-iri ne su kansu ba su da ittifaqi wasu sun ce Allah ɗaya ne amma shi annabi Isa ɗan Allah ne wasu sun ce a Allah uku ne annabi Isa Allah ne Maryam ma Allah ce Allah ma Allah ne wasu kuma sun ce a'a Allah Allah ne kuma kansu ma sun ce bautawa alloli ne to kaga babu ittifaqi akwai sabani to sai Allah ya umarce shi ya roki Allah ya shiryar da shi akan abin da waɗancan suke sassaɓawa a cikin lamarin addini to imamu sawo yake akwai hadisin mazalar sallama da ya mai da wannan ya zama addu'a gare shi dama umarni ne daga Allah kulka ce Allahumma Allah ne ya umarce shi yayi addu'a ina fata an gane qawlu idi yake haza huwa al-maqsudu bi du'a wannan shine abun da ake nufi da yin wannan addu'a wa tamamu tilka da'awa annabawiyya yake cikakkiyar wannan addu'a da ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama alama ware da abu abin da ya zo a hadisi manzala idan ya ɗauko wata addu'a tun daga Allahumma amma bai haɗawa da kulɗin don kulɗin umarni ne na Allah ya ce Allahumma fatirar samawati wal ardi alimul ghaibi wan shahada anta tahkumu baina ibadika bima kanu fi yaktalifun to yana cewa ihdini limaktilifa fi min alhaqqi bi idhnika innaka tahdi man tashau ila siratin mustaqim wanda shine cikon addu'a da manzo Allah yake hadawa da wancan aya yana cewa ihdini Allah ka shiryar da ni bi maktulifa fi ga abin da aka yi sabani a cikin zamir alhaqi na gaskiya ka shiryar da ni bi izinika da izininka innaka lalle cewa kai Allah tahdi man tasha kana shiryar da wanda ka so ila siratin mustaqim zuwa ta banki madaidaici wala wannan duk da zai nazari ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لابتغوا به من سوء العذاب يوم القيامة وما يشركون Allah ce walau an da da suka zalamu ya fi arabin jami'an walau da dai an ma lillazi na zalamu ma fi arabin jami'a abin da yake bayan ƙasa gaba ɗaya na gidaje da kadarori da dabbobi da dukkan wani abin da yake da kima a ban ƙasa za a ce mallaka ne lillazi na zalamu ga wanda suka zanci kawunan su ne kafirai sannan wa mislahu kuma akwai misalin abin da yake ban ƙasa ma'ahu tare da wanda yake ban ƙasan a halin yanzu wato linki biyun abin da yake doron ƙasa a ce duka mallaka ne yin da zura zalamu ga wanda suka zalunci kawunansu da kafirci Allah ta lafta zauri da sun fashi kansu da shi min su'il azabi daga mummunar azabar nan ta yau mai kiyama ta tashin alkiyama da za a zo ranar lahira a cewa kafiri ba za a ba ka fansar ranka zuwa aljanna ba ko a fitar da kai a wuta sai ka ba da duniyan nan da misalin biyun abin da yake cikinta to in yana da shi da zai bayan domin ya fanci kansa min su'il azab yawmal qiyama daga mummunan azaban nan tana tashi an qiyama Allah ya ce wa malahu min Allah malam yakun ya tasibun ko wa badalahum ay zahara lahum min Allah ba na yakun ya tafi na abin da ba kasance suna tsammani ko suna zato ba ba da lahu shi ne ya bayyana gare su min Allah a wajen Allah su a zaton su in an mutu shi kenan ba za a tashi kiyama ba babu hisabi babu shiga wuta ko aljanna to kuma abin da ba sa zaton shi ya kasance za a zo lahira suna gani a sa su a wuta a lokacin za su yi burin da za duk duniyan nan da abin da yake cikin ta nasu ne kuma a ce suna da wani makamancinsa su haɗa da wanda yake hannunsu na duniya to za su bayar don su fashi kansu daga azabar nasara tashin alkiyama kamar yadda Allah ya babu labarin a suratul ma'ari ko yubassarunahum yawaddu al-mujrimu ko law yaftadi yawma idhin min azab yawma idhin bi bani wa sahibatihi wa akihi ko وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه kafirai a wannan ranar yubar sabu na hun za su ga muminai waɗanda suke yi wa injilanci to a wannan ranar kafiri zai so da za a ba shi fansar ransa yau ma izin a wannan rana ya ba da 'ya'yansa da iyayensa da 'yan uwansa kai wa fasilati allati tuwi hadda ma wacce ta yaye shi wacce take taro shi take ba shi abinci take wanke masa kashi har da ita zai iya hadawa ya bayar min azabi yawmi idin da azabar wannan rana in dai za a ba shi fansar ransa to zai iya bada dukkan waɗannan sun yujihi sannan Allah ya tsere da shi daga azabar wuta kafiri zai bayar to ba wannan ba ana aka ce duk abin da yake ban ƙasa da za a haɗa masa da wani irin salinki biyu to zai iya bayarwa domin ya fashi kansa daga azabar nan ta ranar alkiyama sai an je lahira zai ga abin da ba shi yake tsammani ba ya bayyana gare shi shine abin da yake inkari a ranar ta a wasu a rayuwar duniya وبدالهم سيئات ما وبدالهم سيئات ما كفروا وعاد بهم ما كانوا به يستهزئون وبدالهم سيئات ما كسبوا mummunan abin da suka aikata na kafirci da sabon Allah wa badalahum shi ne ya bayyana gare su a ranar tashi alkiyama wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un abin da suka kasance suna izgilanci gare shi ita ce azaba an ce musu in ba ku musulunta ba za a muku azaba a lahira sai su dinga dariya suna izgilanci to wannan abin da suke yin izgilanci gare shi wa badalahum shine ya bayyana gare su min Allah a wajen Allah wa bada wa haqa bihim ma kanu bi yasajun abin da suka zance suna suna yin izgilanci na azabar nan shine yake gare su a ranar tashin alkiyama haka din nan bi ma'ana nazala na'am
فإذا مس الإنسان ضر دعاكم وإذا تولاه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون na'am Allah ya ce fa idza massa al-insana durrun fa idza yayin da durrun cuta ta jinya ko rashin lafiya massa al-insana ta shafi dan adam da yake kafiri da ana sai ya roƙe mu mu kadai ba zai hada da gumaka ba kuma idza qawwalna idan muka bashi ni'matan ni'ima ai a dai na ni'matan bi ma'ana in'ama muka bashi jin daɗi minna daga gare mu ƙala sai ta inna ma utitu ala ilmi ai wannan ni'imar da jin daɗi da Allah ya bani an bani shi ne ala ilmi abu ta sani min Allah daga Allah na sani dama Allah zai bani shi anni lahu ahlu na cancanci wannan bal hiya fitina Allah ta bal lamarin ba haka yake ba iya in ta wannan alƙaula wannan magana da yake cewa inna ma utitu ala ilmin fitina wannan fitina ta aibaliya bala'i ne duk da labi al'abu da ake jarabar bawa da ita walakin da aka sanar da dai yawa yawan mutane ko kafirai la ya alamu na ba sa sanin Allah ta khawila ni'iman nan da Allah yake ba su istidradun talala ne wa imtihanun da kuma jarraba suna ganin Allah ya ba su arzikin duniya da wadata kamar sun fi kowa a wajen Allah ko sun fi kowa matsayi da daraja a wajen Allah suna ga Allah ya fifita su ne akan sauran mutane shi yasa ya ba su dukiya ya ba su arziki da jin daɗin rayuwar duniya wannan ba kafirai ba har a cikin musulmi akan samu masu irin wannan tunanin suna yi wa talakawa kallon reni da izgilanci saboda su Allah ya ba su dukiya waɗancan kuma Allah bai arzuta su ba sai su dinga ganin cewa ai wannan abin da Allah ya ba su dama sun fi kowa cancantar to Allah ya ce bal hiya fitna wannan maganar da suke yi fitina ce gare su domin ana rubuta ta walakin aktharuhum la ya'lamuna alla taqwid istidraj wa imtihan cewa ni'imar nan da Allah ya ba su fa ta lalaye musu istidraji ne da kuma jarrabawa ga ya zaki da wannan ni'ima da ya yi قد قال الذين قد قال الذين من قبلهم فما أغني عنهم ما كانوا يكسبون Allah ya ce kada qala alladina min qablihim kada hakika kafiran da suka gabaci kafiran Makka qala kuma sun faɗi irin wannan kalma min al'umman waɗanda wato daga al'ummai da suka shuɗe gabanin zuwan kafiran Makka ka ƙaruna kamar ƙaruna wa qaumihi da mutanen sun ce shi ma ƙaruna ya ce inna ma utitu ala ilmin indi nan wannan ya ce inna utitu ala ilmin to shi cewa ya ma ala ilmin indi dama ni akwai sani a waje na cewa Allah zai bani wannan arziki kuma annabi Musa yake gaya wa wannan qauluhu mutanansa da aka ce qaruna da mutanansa su ne wanda suka ce ya laita lana misal ma utiya qarunu innahu lagu lagu hazin azim wanda suke sha'awar sa a zamanin suke cewa ka na ma damu ma an ba mu irin abin da aka ba mu qaruna na dukiya lalle shi wannan qaruna lagu hazin ma abocin rago ne azimin mai girma to wannan kalma ai an riga an faɗe ta tun a zamanin ƙaruna da mutanensa arabina wanda suka yi da hada irin wannan ƙauli suna ganin ai Allah ne ya zaɓe su ya ba su wannan zuciya wanda bai ba su ba kamar Allah baya ƙaunar su ko kaskantattu ne har a wajen Allah ban san cewa jarrabawa ce da Allah ya ba su wannan zuciya ba amma aga na anu ma kanu yaksibun abin da suka kasance suna aikatawa na wannan ingilanci da wannan maganganu da musu maganin komai ba a ran tashin alkiyama ba zai amfanar da su komai ba a ran tashin alkiyama a sabo sai a فعذابهم سيئات ما كفروا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كفروا وما هم بمعجزين na'am Allah ya ce wallazi na zalamu min haula fa asabahum sayyi'atu ma kasabu eh mummunan abin da suka aikata fa asabahum shi ne ya musifantar da su a ranar lahira ai da za uwa sakamakon abin da suka aikata shi ne ya zama musu musifa a ranar tashin alkiyama wallazi na zalamu waɗanda suka zalunci kawunan su da kafirci min haula daga waɗannan kafirai na makka quraishawa sa yusibu sayyi'atu ma kasab wanda ana ba da labarin su karuna da ire-irensu da suka gabata su ne fa asabu sayyi'atu ma kasab mummuna abu da suka aikata ya same su a ranar tashin alkiyama su ma waɗannan waɗanda suka zalunci kawunan su mutanen makka sa da sannu yusibum sayyi'atu ma kasab nuna na abu da suka aikata na kafunci da iskilancin nan zai musifantar da su a ranar tashin alkiyama wa ma hum bimujizina kuma su ba masu gajiyar da mu bane ai bi fa'itina ba masu tserewa kare mu bane ba masu tserewan azabana azabar mu bane in ji Allah fa quhitu sai Allah ya sa aka yi musu fari mutanen Makka sai aka musu fari sab'i sinina tsawon shekara bakwai domin Allah ya jarrabe su kuma wusi'a alayhim sannan aka yalwata musu kuma arziki bayan shekara bakwai na fari din na'am
أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك آيات لقوم يؤمنون أولم يعلموا shin su kafiran nan na farko su karuna da mutanensa masu cewa inna ma ututu ala ilmin indi da kuma waɗannan kafiran makka masu cewa inna ma'ujutu ala ilmi shin ba su san cewa Allah ya kuɗe zubuka shi Allah yana shimfiɗa arziki ayi wasi'ahu yana yalwata shi liman ya sha'u ga wanda ya so imtihanan domin jarrabawa ba duk wanda Allah ya bashi arziki ya jarraba shi ne ya gaya zai yi da wannan arzikin zai ba da haƙƙin Allah da haƙƙin zumunci da haƙƙin mabukata da Allah ke wadi amwalihim haqqul lisa'ili wal ma'ruf a cikin dukiyoyi masu wadata akwai haƙƙi lisa'ili da mai bara wanda ya tambaya wal ma'ruf da talaka da aka haramta wa arziki ko bai tambaya ba Allah ya ce akwai haƙƙi a cikin wannan dukiya zai bayar ko ba zai bayar ba Allah ya ba shi duki ne dan ya jarraba shi shine imtihani wa yaqdiru kuma Allah yana kuntata arziki ayyudayiquhu liman yasha' yana kuntata arziki ga wanda ya so ya ɗora masa talauci bakin talauci a zababban talauci shi kuma ibtila shi ma jarrabawa da imtihani da ibtila duka jarrabawa ne sai dai imtihani ana jarrabar mutum da abu mai kyau wanda rai yake so abubuwan jin daɗi lafiya da wadata da arziki shine imtihani shi kuma ibtila'i shine a jarrabar mutum da abin da rai na da adam baya so jinya da talauci da mutuwar masoyi ko makusanci da tsangwama na mutane ko makota ko abokanan mu'amala duka wannan ibtila'i ne jarrabawa ne a wata aya Allah ya cewa wa nablukum bishari wal khairi fitna kaga san da ibtila'i ya kawo kuma da fitina wa nablukum muna jarrabar ku bishari da sharri wal khairi kuma muna jarrabar ku da alheri shine wadata din fitina dukkan su fa fitina ne da alherin da sharrin da Allah ya jarrabu ba duka fitina ce fitina kuma malaka ita ma jarrabawa za a jarrabe ka a gani to da Allah ya baka wadatan ya za ka yi da Allah ya dora maka jinyar ya za ka yi da ya dora maka talauci da kuncin rayuwa ya za ka yi da ya baka ƴaƴaye maza da mata ya za ka yi da ya hana maka aihuwa ya za ka yi duk abin da Allah ya wa bawansa mai daɗi da mara daɗi to imtihani ne da ibtilai idan shimfidar arziki ne da yalwa imtihani ne idan kuncin rayuwa ne da talauci shi kuma ibtilai ne inna fi zalika lalle a cikin wannan jarrabawa da Allah yake wa bayinsa ta hanyar arziki da kuma talauci da ayati wallahi akwai ayoyi a lura amma li qaumin yu'minuna da mutane da suka ba da gaskiya bihi da wannan ayoyi na Allah
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم نعم الله تقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم قل كما muku ya rasulullah ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim ya ku bayina waɗanda suka yi barna ga kawunan su tawon barnan nan shirka ce ko kafirci ko kuma fasikanci ne saban Allah da musulmi suke aikatawa Allah ce la tablabu kar ku tsebe kauna da kasirin nuni a wata kira la taqani tu wa fatiya da fata nuni la taqana tu wa quriya an yi karatu a wata kira amma shazza ce bidan ya da ruku a nuni la taqanu tu ai ma'ana la tai azukar ku tsebe kauna alƙuludu da aliyasu sun ba a nasu ɗaya alƙuludu zai bai kawana la ta kana su da la ta yi asu akwai inda ke la ta yi asu min rauhillah inna hu la yi asu min rauhillah la ta kana dokar su ɗaya bai kauna da tsammani min rahmatullahi daga rahamar Allah duk irin saɓon da kuka aikata ko kafirci ne in dai kuna raye a duniya to ku zo ku tuba kar ku ɗaya bai kaunar rahamar Allah inna Allah domin shi Allah ya gafiru zunuba jami'an yana gafarta zunubai baki daya amma fa liman taba bi da shirki ga wanda ya tuba daga kafirci ko kuma ga wanda ya tuba daga fasikanci innahu lalle shi Allah huwa shine al-ghafuru mai yawan gafara ar-rahimu kuma mai jin kai ga mu'minai ma musawi yake kaulu ya ibadi da zina asrafu ila sababu nuzuliya dalilin saukar wannan aya أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى وحشين قاتل حمزة يدعوه إلى الإسلام من ذا الله صلى الله عليه وسلم أقل المدينة يأيك وثيقة زوى وحشي قاتل قاتل حمزة واللي يشاهد تلد سيدنا حمزة آيات يقوه يدعوه من ذا الله إلى شلنس أو النوم وثيقة ليأيك مسا إلى الإسلام زوى كشكا مسلم أكن يزوي ميك أويا يتوب الله ذي كالمتوبان farsala ilayhi sai shi wannan wahashi yana garin makka sai ya aiko wa manzon Allah ya dawo da manzon Allah amsa cewa kaifa tad'uni ila dinika to ta yaya zaka kiraye ni zuwa ga shiga addininka wa anta tazamu alhali kai kana riyaitawa annahu man qatala duk wanda yayi kisa au asharaka ko yayi shirka au zana ko yayi zina yalka a sama zai gamu da zunubi yula aflahu azabu kuma za a rubanya masa azaba wato yana haka to suratul wato ayatin ta suratul furqan ko wa mai fa'al zalika yalka a sama yula aflahu azabu yawmal qiyamati wa yakulu fihi muhana ya ji wannan ayar yace to ta yaya zan shiga addininka bayan ga aya ta ce duk wanda ya kisa ko ya yi shirka ko ya yi zina zai gamu da zunubi kuma za a rubanya masa azaba na tashi alkiyama wa ana fa'altu zalika kullu wani kuma na aikata dukkan waɗannan laifuka da kisan kan dama shi ya kashe hamza shirka dama a lokacin shi kaji ne da musulunta ba zina ko dama ba a magana a wajen mushriki to fa anzalallahu sai Allah ya saukar da aya ta gaban waccan aya din cewa illa man taba wa amana wa amila amala salihan fa ulai ka yubdilu Allah sayyi'ati ma salatin wa kana Allah ghafurur rahim cewa illa man taba to sai dai fa wanda ya tuba maganar yalka a sama yudafu lahu al'azab ga wanda bai tuba bane illa man taba sai dai wanda ya tuba bayan ya tuba wa amana ya imani kuma bayan imani wa amila salihan ya aikata amalan aiki salihan kyakkyawa yayi sallah yayi azumi ya bada zakka yayi aikin haji wa qala washi sai washi yake haza shaqqu shadidun ai wannan sharadi ne mai tsanani inda an ce tuban kadai in an yi shikenan amma an ce bayan an yi tuba sai an yi imani sai an aikata aiki kuma mai kyau la'alli watakila ni din nan za a kaduru alai ba zan samu iko akan aikin da za a dora mun idan na yi imani na tuba kuma in na mutu ban yi sallah ba fa kafin na yi sallah ta farko idan Allah ya kashe ni ba ya za a yi yace wannan ba akwai sharadi mai tsanani shi ba zai musulunta ba yace fa hal zai zalika akwai wata aya wanda ba wannan ba don wannan ma akwai sharadi a cikin ta فأنزل الله تعالى يفكر دوانا دوات آية ذكر سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء cewa lalle shi Allah baya taɓa yacewa in aka yi tarayya gare shi kuma har aka mutu ba a tuba ba wa yadhuru ma dun zalika amma in an tuba daga shirka aka je da wasu zunubai ko da kaba'ira ne to wa yadhuru yana gafarta ma dun zalika abin da ke koma bayan shirka amma fa liman ya sha ga wanda ya ga dama ba ga kowa da kowa ba wannan ba akwai sharadi inda an ce liman ya sha qala washi da aka aika washi a maka sai yace arani ba'adu fi shubhati to ni yanzu ina gani na fa bayan wannan aya ina cikin rikici shine shubha abinda ba zan iya sani ba a ya gafiru li amla to Allah zai gafarta mun ko ba zai gafarta mun inda an ce wa ya gafiru ma duna zalika liman yasha to ina cikin man yasha'u ko ba na cikin man yasha'u to har yanzu dai akwai shubha shi a wajensa to fa nazalat hadhihi al-aya to a ƙarshe sai wannan aya ta sauka cewa kudi ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim da aka aika masa garin makka fa qala washi sai washi ne yake ni'ima madalla da wannan aya al'ana a yanzu kam la ara shakkan bana ganin wani sharadi a cikin wannan aya fa salama sai zo ya musulunta a madina Mala ya ce wa haziyar ayatu ita wannan aya ta ya ibadi da zina sarfu ala anfusihim ammatun bi kulli kafirin wa asi mai gamewa ce mai yin umumi ce ga dukkan wani kafiri da kuma mai kafu ba tana magana ne akan kafiri ko washe shi kadai ba hatta musulmi mai aikata sabo fasiki tana kiran sai zo ya tuba Allah zai gafarta masa da annal ibrata bi umumin lafzi la bi khususin sabab domin ana yin izra ne da ganewar lafafi inda Allah cewa ya ibadi kaga dukkan bayinsa ya kira in aka ce ya ibadi ko da mumini da kafiri da fasiki da salihi suna ciki inda cewa aka ya abdi to sai a ce da washi ake amma tunda aya ta zo da umumi to za a yi izina ne da umumin lafazi da ganewar lafazin ayar la jisu sadu ba wai ke bantar dalilin saukar ayar wa min samma kila to anan ne wasu masu hikima malamai suke cewa innaha arja ayatun fi kitabillahi ta'ala ita wannan aya ta ya ibadi allazina asrafu ita ce mafi kaunar rahamar duk wata aya da ta yi maganar rahama fi kitabillahi ta'ala a cikin littafin Allah ta'ala duk ayoyin da suka yi maganar rahama to ba su kai wannan ayar kaunar rahama ba domin a cikin ta ba wani sharadi aka ce kar ku tsebe ƙauna daga rahmar Allah a nan ko ba a ce ku zo ku yi imani ku ba da gaskiya ku yi aiki mai kyau ba Allah zai muku rahama a duk halin da kuke ciki kar ku tsebe ƙauna daga samun rahama ku je ku zo ku tuba daga laifukanku ku kyautata ayyukanku in dai kun je to Allah zai ba ku aljanna ita ce arja aya fi kitabillahi ta'ala wa fiha ma yake a cikin wannan aya min anwa'il ma'ani wal bayan akwai nau'in ilmul ma'ani da ilmul bayan a cikin malaman wato wajen malaman balaga sun san ilmul ma'ani da ilmul bayan to a cikin akwai umuru al'amura hisamu shawa minha daga cikin nau'o'in ilmul ma'ani da bayani a cikin wannan aya iqbaluhu ta'ala ala khalqihi fuskantowar Allah ta'ala da zatinsa ga bayinsa shi ne ya neme su ba ya ce ku zo kan ku ɗebe ƙauna wani da'uhu da kiransa da ya ƙi yawan mugare su ce ya ibadi wani na daga cikin nau'o'in ilmul ma'ani wani bayani a cikin wannan aya idafatuhum ilai raɓawarsu da ya yi bayinsa zuwa gare shi ba ce ya ibadi ba a kuwa da ce ya ibadi fattaku ko bai sa ya ulci zafa ba kawai a can cewa ya ku bayi bai ce bayi na ba ya ku bayi ku ji tsoro na amma nan sai ya sa ya da take nuna izafa ya raƙo su zuwa gare shi izafa su tashriji kuma raƙowa ne na ɗaukakawa ya ku bayi na akwai tashriji a cikin wannan wani na daga cikin ilmul ma'ani wal bayani na wannan aya irtifatu akwai waiwaye mina takallumi daga bukatar ilal gaiba zuwa ga gaiba domin a farkon zance ana magana ne da mukadabai ya ibadi ya ku bayi na kaga ai da su yake magana kuma yace la taqanatu kan ku ɗaya bai kauna ka ba yana kidabi ne yana zance ne da su to amma da aka je gaba sai aka ce inna Allah bai ce inni aghfiru dhunuba a yana magana ne shi da su ya ibadi la taqanatu to da a ƙa'ida sai ya ce inni aghfiru dhunuba inni anal ghafurur rahim amma sai yayi iltifati daga barin at-takallum ila al-ghaiba zuwa magana da ga'ibai cewa shi Allah bai da zunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim fi kauli cikin faɗin sa da yake min rahmatillahi bai ce min rahmati ba yake min rahmatillahi wa min ha daga cikin da idafatu rahmati laqawar rahman nan da yayi bi ajalli asma'ihi da mafi ɗaukaka sunayensa shine ismul jalal ina fata an gane min rahmatillahi yace ya ce min rahmatin rahimi ba ko min rahmatin rahmani ko min rahmatin gafari ba a ya ce min rahmatin lahi sai ya ratsa rahman nan ga mafi ɗaukakar sunayensa aljami sunan da yake tattalowa da jami'il asma'i wa sifati da dukkan kyawawan sunaye na Allah da sifofin Allah wa huwa lafzul jalala shine lafazin nan na ismul jalala Allah yace min rahmatillah wani na yana da daga nau'in ilmul bayani wal ma'ani a cikin wannan aya al-isyanu bil jumlatil mu'arrafa at-tarafaini al-mu'akkada zuwa da Allah yayi da jumla wacce take mai ma'arifa alif da lam kuma tarafaini dukkan jefanunta guda biyu yana dauke da ma'arifa domin a gefen farko ya ce inna Allah a cikin sunan Allah akwai alif da lamun akwai ma'arifa ya gafiru zunuba shi ma akwai alif da lamun ya ce inna Allah ya gafiru zamban ba ya ce ya gafiru zunuba wannan shine a tarafin awwal da ya ce tarafai ne to ɗaya gefen kuma shi da inna hu huwa al-kafuru rahim shi ma akwai alif da lamun al-kafuru ar-rahim sai aka kawo ma'arifa a duka a tarafai gefannin ƙarshen ayar wannan shi ne yake nuna al-mu'akkada ma'arifana tana ƙarfafawa kuma an ƙarfafe ta bi Allah da a bi inna kai domin ya ce inna hu hudun ai daban inna daban ya zama an ƙarfafi wannan ayar da inna wa zamirul fasl da kuma zamirin nan na rarrabewa shine hu da huwa din bayan an ce inna sai aka ce hu kuma aka sake cewa huwa aka rarrabe da zamiri na fasali shine huwa fi qawli innahu huwal ghafurur rahim din isharati an yi wannan domin ishara ila annahu ta'ala shi Allah ta'ala la wasfa lahu ma'a ibadihi ba wata siffa tasa tare da bayinsa siffar da yake mu'amalantar bayinsa ba wata siffa da yake mu'amala da bayinsa illa al-ghufran war rahmat sai gafara kawai da jin kai ومناسبة هذه الآية لما قبلها دان تكر وانا آية دا آية دا تقبع شيتا أن الله تعالى لما شدد على الكفار لو كتن دي أن انت بياني أكان كافرين التشديد أن انت الأليم من جلمة يقول في قول سبحانه فتيسي ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا da duk abin da yake bayan ƙasa gaba ɗaya a ce mallakar kafirai ne wa mitulahu ba wanda misalinsa tare da shi aka ce za su ba su fanshi kansu Allah ba zai karɓi wannan fansar a gare su ba. To a tuba a sai bibiyi wannan aya da zikiri azimi gubaranihi wa rahmatihi da ambatan girman gafararsa da rahamarsa liman amana ga wanda ya yi imani. Li yajma al-abdu ghayra raja'i wal khawfi. Allah yayi wannan domin bawa ya hada tsakanin ƙaunar rahama da kuma tsoron azaba. ayar da ta gabata tana tsoratar da azabar Allah ne ga wanda ya saba wa Allah ko ya kafirci da kuma wannan aya tana nuna girman rahamar Allah da ƙaunar rahamar Allah la tabna bi rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim da yace alladhina asrafu ala anfusihim ay farratu suka yi sakaci fil a'mali salihah cikin kyawawan ayyuka wani sakabu sayi al'amal suka kinkini wato miyagu munanan ayyuka wa aksaru kuma suka yawaita minu daga wannan ayyuka su ne allazina asrafu ko da musulmi ne to sun yi aikin sako mai yawa to har yanzu dai Allah bai jefar da su ba bai kale su ba yana kiran su yana neman su zo dai su tuba tun lokaci bai kure musu ba tun ba su kai gargara sun mutu ba domin inna Allah ya gafiru zunuba jami'a shi Allah yana gafarta zunubi baki daya innahu huwal ghafurur rahim lalle shi Allah mai yawan gafara ne kuma mai jin kai ne malaka in kulta in kace inna fi hadha ijra'un bil ma'asi akwai da zai to a cikin wannan ayar kamar akwai shishitawa ga sabawa Allah shishitawa shine kamar nuna wa mutane hanyar saban Allah maimakon a nuna musu hanyar da za su yi wa Allah da'a a tsawatar musu ga sabawa Allah to kamar zahirin ayar yana nuna a zo a yi ta saban Allah ko an yi ba komai an ce kar ku ɗaya bai kauna ku je ku yi ta yi domin shi Allah yana gafartawa gaba ɗaya kamar akwai shishitawa zuwa ga sabawa Allah kalan kuma kamar akwai shantakewa da dogaro ala gufrani ga gafarar Allah cewa Allah shi ne gafara ne ya mutum ya tsaye abin da ya ga dama wa huwa la yaliq wannan kuma baya dacewa a ce Allah ne ya ba da dama ko ya ba da kofa a shantake a je a yi ta saba maka to ujiba sai a amsa maka da cewa bi annal maqsuda abin da ake nufi da wannan aya tanbihul asi shine faɗakar da mai sako ala annahu abu ta cewa shi mai sako yambaki da hu yana kamata gare shi an ya taqaddama ya gabata ala ikibari ala rabbihi ga wato ya fuskanci ubangijinsa amma wanda yake mai da'a ba da shi ake ba shi ya ci gaba da da'arsa kada ya saba wa Allah shi kuma mai sabo tun da ya riga yayi to ba a jefar da shi ba ana kiransa ya zo dai Allah mai gafara ne in ya tuba to alhamdulillah wannan kamar abin da ya faru da abdullahi ɗan umar wata rana ko wani lokaci wani ya zo ya masa tambaya cewa me hukuncin mutumin da ya kashe musulmi da gangan mutumin da ya kashe musulmi da gangan akwai hanyar da zai yi ya tuba sai sai yake masa ai ba inda zai yi ya tuba in dai mutum ya kashe musulmi da gangan kawai wuta zai je sai ya dawo masa ayar nan da Allah ya ce wa man qatala mu'minan muta'ammidan jazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban azim sai saboda haka duk wanda ya kashe mumini da gangan to ba yi da makoma a lahira sai wuta ya dawo masa wannan ayar fa jazaohu jahannamu khalidan fiha makomarsa jahannama ne kuma zai dawama a cikin nan kuma ana nan ba ba a daɗe ba kuma wani ya ƙara zuwa ya irin wannan tambayar ya ce yaya mutumin da ya kashe musulmi ko mumini da gangan zai iya samun tuba a wajen Allah ya ce ƙwarin kuwa in ya tuba taubata da sau Allah zai zai karɓi tuban to bayan mutumin ya tafi ya aka tambayi ibn umar to ya aka yi ka ba da hukunci mabambanta kuma akan matsala guda ɗaya yace to ai na farko abin da na lura da shi an masa laifi ne yana so ya rama amma yana tsoro yana so ya sani in ya bi yayi kisan kan nan ya dau fansa akwai hanyar da zai zo kuma ya tuba shikenan to da na gane sai na ce sai na toshe masa hanyar sakon sai na ce masa a'a in yayi ba yanda zai ya tuba kaga wannan zai hana shi zuwa yayi kisan kai shi kuma wannan na biyu na lura da shi ya riga yayi ne yayi nadama ya rasa yanda zai yi da ransa wancan na farko ya karanta masa waccan ayar wa man qatala mu'minan muta'ammidan saboda ya gane shi yana neman daukan fansa ne zai je ya kisan kai shi kuma wannan na biyu ya riga ya yi ne sai ya ce masa aga Allah yana cewa qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqrabu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim saboda haka na karanta masa wannan aya domin tunda ya riga ya yi kar a tura wa shekan shi ya je kuma ya ci gaba da kisan kai yana kashe mutane tun da ba zai samu tuba ba ya zo ya tuba Allah zai karbi tuban to alhamdulillah Sadakallahu alazim.
alhamdulillah alhamdulillah wannan suka karanta dai Allah ya ba mu ladan wannan muka yi kuskure kuma Allah ya ba mu ladan Allah ya gane da mu marasa lafiya mu gida da asibiti Allah ya ba mu lafiya masu lafiya Allah ya kara mana lafiya haka ciyarmu Allah ya dawo da su lafiya waɗanda suka zo mana Allah mai da su gidajen su lafiya Allah ka karɓi azumin mu da sallolin mu da addu'o'in mu da dukkan ibadun da muke gabatarwa a wannan wata kwanakin da suka rage muna na wannan wata Allah ka arzuta mu da daren da zai kadiri Allah ka ba mu ikon yin ibada a cikin masu taimaka mana Allah ka taimaka musu masu ba da sadaka Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi waɗanda suke ɗaukar nauyin wannan karatu da cikin su da aljihu da Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka ji ɗan iyayenmu da kakanninmu da surukanmu da ƴan uwanmu da maƙotanmu da malumanmu da suka gabace mu waɗanda suke raye in ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani Allah ka biya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda suka umarce mu da addu'a fatiha da salatul fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره وامتداره العظيم اللهم يا من لقبت بخلق السماوات والارض ولتقتدي الأجنة في بلوغ أمهاتها تدنا في قضائك وقدرك لطفا يزيد بكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب